إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ديار الشائع manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da hudu da ashirin da biyar wanda ya shida da watan ɗaya dubu biyu da biyar. Wannan shi ne karatunmu na farko a sabon shekarar Arna. Muna darasi na Haka ne darasi za a tashi, darasi na talatin da biyu a cikin albashi sani alfakilu sani al-ishirun. أنا أكتب البعض الثاني حسنين عشرين دقيقة الخير والطاعة بالله يبدأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسألنا روض الله لكم أنت كيف يوجع الله أن لا يمكن عبادة كما تركن جيش بدائكم كما تركن جيش وأن يحب تركن جيش كما بدائكم rukunin zuciya ibada guda hudu ne rukunin ibada a fili guda biyu rukuni na daya shi ne wato tabu don girman Allah ana bauta wa Allah ne don ganin sunansa don girman Allah kuma shi yake haifar da tsoron azabar Allah sannan na biyu ana bauta wa Allah don tsananin ƙaunarsa tsananin ƙaunar Allah kuma shi yake haifar da tsoron rahamar Allah وحتى الحب والتعظيم الذي يولد الخوف والرجاء kaunar Allah da ganin girman Allah wanda suke haifar da kwakwashin rahamar Allah da tsoron azabar Allah don haka bayan da kawai mutum ya kuma yana bautawa Allah ba dan yana ganin girmansa ba ba dan yana kaunarsa ba ba dan yana tsoron azabarsa ba da kuma dan yana kwakwashin rahamarsa ba akwai masu cewa su suna bautawa Allah ne ba da in ɗan faɗin rahamarsa ba sun ce ƙarya kuke yi ƙarya kuke suna faɗin rahamar Allah ta duniya da ta lahira faɗin rahamar Allah ta duniya shi da mutum ya kusa yana sha'awar ya tashi yana sha'awar ya ci yana sha'awar ya sha yana sha'awar ya lafe wannan duk shi ne rahamar Allah ne wane ne yake yana kusa Allah ba ta rahama sa ba sai ka daina su ka daina ka daina ta ka daina zama ka daina taki ka daina kai ka daina yi bayan gida bayan gida rahama Allah sarfai rahama Allah cin abinci da rahama Allah ka sha ruwa da rahama Allah ka sun kai bacci da rahama Allah ka samu hutu sun kai aure da rahama Allah ne saboda haka rahmar Allah duk a cikin ta muke rahama wanda ya fita wa rahmatu shi a kullu shay'in yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallaka illa rahmatan lil alamin saboda haka mun ba bauta a cikin jirgin jirgin ta da kallon sansa da kadayin rahmarsa da tsoron azabarsa kuma har Allah ba shi da abin da za ka kadayi to an sha Allah yake duk abin da Allah ya tanada ba ka da komai sai ya kashi mu muna faɗin rahama Allah kuma muna tsoron azabar Allah domin ganin sunan Allah shi yake nuna ka san Allah yana da abin da za a duka ne kuma Allah yana da abin da za a yi kwaɗayi kuma ki kira masu cewa ba sa kwaɗayi rahamar Allah ba sa kwaɗayi azabar Allah idan ku so suna kwaɗayin shinkafar gwamnati suna kwaɗayin madarar gwamnati suna kwaɗayin kujerar zuwa umara da ta zuwa hajjin gwamnati da kai da ba ka son na Allah ba ka so na gwamnati kuma in dai har da zan fara ma Allah ba cikin abu wani abu ne ka koyi a duniya da zan faɗa yana wani abu sai ka ka rena Allah ba wai wani abin da jinta ba ne duk muna bauta Allah ba da rahmar ta ba ba da rahmar azaba ta ba ka rena Allah ne Allah zai da abin da za a faɗa zai da abin da za a yi a jikin mu Allah ya ce wala yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad babu wani shi da abin tsayi kamar Allah babu wanda ya taɓa yin azaba kamar Allah ana ba ni azaba irin ta Allah kuma ta azaba ce da ta kai ta Allah tsanani ba duk wanda ya mutu da kai na Allah tsananin ɗauri ba dan Allah ba a sun cewa kuma azabar Allah ba da ta da haka ne Allah ya ba mu labarin Allah wa da ona adamin khawfan wa sama da ona na khawfan wa sama rahaban rahaban wa sama tsoro da kadai kuma da iya duniya ma gaba ɗaya akan tsoro da kadai akan gina ta kuma sun yana da kakuwa yana kadarin jikiri ba yana tsoron zai fadi kuma sun yake mota zai tafiya ana kira Allah ya kiyaye saboda ana fatan ya kai lafiya ana tsoron ajiyar hatsari in ka sai fata tana tsoron ta faɗi tana kwaɗayi da turu ba kuma ta tafi ɗan ciki kuma tana kauku da rayuwa kuma tsoron har ta ciki ta ɗan yanzu tana ko fata ta haihu lafiya kaga in fara da ita tafi ga ɗakin za a kuma bayan alfarki ne war raja yana tsoron ta faɗi tana fatan ajiyar ta haihu sai da aka gaba ɗan ta kauku da haihu ashe tun da kuma gaba ɗayan da kuma da za ke sai da za a yi sai a fita daga cikin wannan wannan ba kan sawa annabi ba ba tafarkin Abubakar da Umar da Usman da Ali bane ba tafarkin sai Imam Ahmad sai Imam Ahmad ba tafarkin manyan su sai na gaskiya ba kan ce wato suka ce ana da kusan tun da kitabin Allah da sunan annabi da cin halal wasu baya bin Qur'ani da sunna ba da cin halal suka ce ba ku bane duk wanda da kake ga cin da tabbatar a cikin Allah ta'ala tayyiban la yaqbalu illa tayyiban wannan shine cikin gaskiya wannan da kuke da Ibrahim bin Adama da sauran wanda suka gabata wanda na mu da sunan ku ake cewa wannan nan da suke so da rukuwa da kan go kuke shi ku sai ba su araki duka su suke su ku sai وأما خوفه من ربه tsoron Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga azabar Allah da tsoron da yake yi ba wai tsoron da wani na za a yi masa azabar bane a'a annabi yana da garanti a wajen Allah ba za a yi masa azaba ba amma kuma Allah ta'ala dole ka ji tsoron sa ka ga sunan sa amma malaiku suke ya kafu da rabbahum min fawqihim suna jin tsoron Allah ta'ala wanda yake burbushi wanda da burbushi وطاعته له كما قال يبدا شرعا صلى الله عليه وسلم على الله وشدة عبادته لقنا أجر شرع الله فعلى قدر علمه بربه فقلت وانا بايع صلاة صحية بربه وانا من تصدى الله يسوع النبي صلى الله عليه وسلم أنا من ذو الله يسوع الله سبحانه وتعالى بل أنا من سلم يسوع الله بل أنا من سلم الله يسوع النبي بلا تكفي أنت وانا بايع إن كافر ganin jirgin da annabi ke Allah wannan zai sami haka da zai sami ba irin ƙaunar da annabi ke Allah da ƙaunar da Allah yake annabi ba mu san iyakarsa ƙaunar da Allah yake annabi sifa ce ƙaunar da annabi yake Allah ibada ce saboda haka tsakanin sifa nan da ibada sai sa malamai suka ce ka iya cewa Allah ina roƙonka ka kira min bukatar ta don sanar da nake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kawai da kake manzon Allah ta yi tawassul da ita a matsayin ta yi tawassul da ibadarka Allah ya wajabta maka mu kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora mana haƙoƙi wanda malamai suka ce suna da yawa amma an dunkule su cikin abubuwa guda shida na ɗaya imani Allah ya aiko shi na biyu in yace mu'mini na uku in yace mu bari mutum ya ba da labari ya inganta ya faɗa ko mun kaji ko mu gane ba mu bi shi na biyar mu bauta wa Allah da shakarsa na shida mu ko shi kanka da muke son ayyuka da matan mu da zuciya mu da duk duniya da baki daya sai mu bayyana wannan soyayya a aikace da in dai san da ba al'adu iya zai ba mu fice mu na auna kaunar annabi in ka ce kana kaunar annabi alƙalai ku ta zama aure alamomin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ji insha Allah kuma zai auna daga ya ci waɗannan alamomi waɗanda alƙazi ya faɗa su ne alamomi bayyanannu da suke nuna kana son annabi kana kaunar ka kana kishin ka ka da mu da baban ka bawa ka da shirin ka da waliyin ka da matan ka da ƴaƴanka da duk duniya gaba daya Allah kake da shirin mutum da ka fi so da annabi insha Allah ranar wanka ba a koyi shi zai fito shi Allah ta Allah ƙara mana son annabi ya samu cikin cikin ya tabbatar da mu akan sunna ولذلك قال فيما حدثنا ابو محمد بن عساد قراءة الجن عليه قال حدثنا ابو القاسم بن بنسي حدثنا ابو الحسن القادسي حدثنا ابو زيد المقربي حدثنا ابو عبد الله الشربسي حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا يحيى بن بكير عن الليثي وقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول wani hadisi dogo da sunan wanda imam al-bukhari ya rawaito shi yana cewa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ta'lamuna ma a'lamu da kun san irin abin da na sani da ba shi kalilan da kun yi da ya'yar kaɗan da ba kai kun kasiran da kun yi kuka da yawa a ku da cikin abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani na kwaɗaye a cikin Allah da kuma sanin azabar Allah to da ba za mu shiga dariya da yawa kuma da ba za mu shiga iska da yawa domin shi an buɗe masa jahannama ya ganta ta ki tashi gida ta loko ko sako sako ya ga ɗan kayan laifi da kayan duka da kayan bugu da kurkuku kurkuku kuma an buɗe masa albarka ya ga ta sako ya ga kalmomi da jin daɗi da Allah ya kan da shi da mu ma mun gani mun san irin sanin sa sau da ainihin wato da zamu tabbatarce mu tabarbare haka haka tabarbara din da muke gani na shekaru da tarbiyya da rauni din ma duka ya dogana ne ga karancin cikin mu da Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam talabatun kafira zada في رغبتنا أن أبي عيسى التبجي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه أن إني أرى ما لا ترون lalle ina ganin abin da ba kwa gani wa asma'u ma la tasma'una kuma ina jin abin da ba kwa ji attati sama'u kuma tana rikici rauni idan aka tsara kaya a kan abu kayan masu nauyi za ka da abin yana ƙara ya cikin wannan nauyi abin da ake jin nauyin za ka tana wata ƙara ƙarar nauyin cuta da suna a hausa wai suna cewa duk uniki wai suna cewa bukukin a tattuma in a tsakar sama'u saboda nauyin mala'iku sun cika a kan sun cika a dam sun cika sama a kan ɗan ɗan haka sama tana rubutu da hankali ɗin nan تدني سنة تعالى ثم نقال سنتين وحق لها أن تقيا كما يأتي سنتين وانا سنتين أولني ما فيها موضع أربع الأكادع إلا ربعة واحد جبهته باب إنك باكك إلا كنت بلاوي تتعبدني تأتي أقول لك أقول لك تتفن لا يمكن أن تبقى من الله جدا يا ترى هيك تكون عباية من الملائكة babu irin dan ya tsanka hukunci tantan da kanka wanda akwai mala'ika a gurin ya yi jada da alkiyama ta fita tashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zan tafi jiki da duniya bayan mala'ika ya dauki kashin razira a bakinka yana jira Allah ya yi umarni ya buta razira a bakinka ya karbi sama jiya yake kawai Allah da kuka wani na ɗin nan suna kasuwa wani na gidan mata wani na jiki wani na tsaki wani na ihu wani na ashe wani na karta wani na jaja da duk abu suke yi kuma kowa akan karshen abin da ya mutu akan gaba a tafi shi yasa wanda suka san Allah suna ganin duk kasar ɗaya da zai zo to duk ya zama da ajalin ta kada ku kasance a cikin tsoron Allah wani ne san Allah ko kuma sai ta ɗaga rana kuma ɗaga rana yana ƙara kan ta ajali واجب حدثه فاتحة ملائكة لكن بوشنك ساجد لله وانا نتبعك الله والله لو تعلمون ما أعلم والله دا كنت عند لشنا لبحثت حدولا دا كنت لديها كلام ولبحثت كثيرا دا كنت كوكا ديرا ولا تلذت بالنساء على الفرش da ma da su daɗi da ma'aikakun ku da a kan tulkalo ba mutum da ya fi da iyalanka ba فرجتم الى السعودات دا كنت تشعر قولك من قولك كم دوا بالزبي كم في سنة تجعلون الى الله كنا ما تقدم من كنا ايه سنة شنكا كنا يوما اكيد zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa kuka zai yi mutum yana ihu yana kuka saboda bala'in a cikin da shira na tashin hankali malakun da an yi shaka a jibar ya yi fata a ce mutu shira ne ma wata ta fare ka da haza kalam وجدت أني شجرة تعبر na yi kyauta a ce ni bishiya ce da ba a tattare ta a kundin ta wannan yin kai da abu bar su mafi abu bar su ya faɗi wannan ko a fasu ba a nan ya faɗi haka ba وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى انتفخت قدماه manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi ta sallah yayi ta sallah har sai da aka saka kubbura da kafa ta kubbura yana yin sallah wa fi riwayatin kana yusalli hatta taruma qadamahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi sallah mai tsawo har aka saka kubbura kadaiwa فقيل لهم أتكلف هذا فقيل ما كنت عنه وقد ذكر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر bayan an yaje maka abin da ya gabata da cikinka da wanda ya cinka qala afala akuna abdan shakura to in haka ne yace ba na san bawa ne jiya ba da rahman Allah ma'ana ku tsare ku dan shakarci la ajudan naku wa nahdu an hadu salama wa adu hurairah wa qalat aisha radiyallahu anha كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيقون عائشة تقول أيكم ينظر الله صلى الله عليه وسلم تشكي shi ma da aiki to shi kenan ya yi ba ya tsayawa za ku iya wannan a habsu amal ila Allah ajruha wa in kan aikin da Allah ya fice ba wanda ana ana fashi ba wanda za a dinga yin sakati ka abu kake jikere to jikin za ka ko sanyi ko mai jiki ko mai jiki ko mai rikin jin daɗi ko mai nishaɗi ko mai rikin nishaɗi ko mai kasala ko mai rikin kasala har in kai ba da mu sai mu cikin da kuma zai za ka zance sai wani nishaɗi ayyukan ya tsinsu wa zai iya wannan aikin a jere wannan a gama a shiga wancan daga wancan a gama a shiga wancan وقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر يكن عزمي هر مشكاي sai ya azumi zai tashi kan ba zai sama ba zai yanke ba domin kuma kasaran kuma da ya azumi sai ya shiga da wani nau'in da ibada kuma kula la ya tafi sai mutum a wannan watan ma kamar ba zai azumin na kula ko da ba ta shiga ibada sai ya fara da ta fanfa ai sai ya fara da min ibadatin ai ta ila ibadatin ukhra in ka tsara ta bautar ta bautar ka samu wani sai a zaman banza da ka tsara irin shiga wannan da ka gama wannan shiga wannan لذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. من أن أعرف صلى فتحب من أبو. شما نيما أبو شما هذا الإبادة. إذا بعد نيما أبو هذا الإبادة بني. هل أن أتعرف بها؟ هل كل سنة كيف تعرف إيه أما كان ما كيف تعرف كذا جوما سقط أو جوما كا أتعرف. أما أنا مش يعوض كيف أبو كتير كان يقول الله يا سكالي. إمامنا سبحانه وتعالى in dai yana da ƙananan yara yana da ƴaƴa yana da iyali ya tafi neman abincin halal fa huwa fi sabilillah a hanyar jihadi yake dan neman halal ma ba karamin jihadi ba ne in sai goma shi haka ya ci haram haramun kuma ta kai shinka ونحن عن ابن عباس وأم سلمة وأنس قال كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائم إلا رأيته نائما أنا شاكشن وقد كنت إتنا نائشن هنا بعد لبعضك أنت شاء أبعتا سوء أنت راه سبيت كل ليلة تندري تكلمين لنا صلى إلا رأتك سيتا بيش سيلين لنا صلى ولا نائم بشبكما تبيش إلا بكيرا إلا رأتك نائما سيتا بيش لنا بكيرا aka labari su ba hannuna na Aisha. Sai ta in kai so kai da rin jiki ko sallah yake. Sai kuma jan da sallah yake. An ga bari da yau ko bacci yake sai kuma jan da bacci ne. Ma'ana yana yin bacci a yin sallah. Annan sallallahu alaihi wasallam ba ya yin sallah daga farkon dare har karshe. Ko dai a farkon dare da huta a karshe, ko da a karshe da huta a farko. Sun kullum da ya kada auka da sunan da sallallahu alaihi wasallam. Min awwal su auka zuwa akhir. Haka tsarin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. ta zama an ba wa rufi na ta haƙƙin an ba gangan jiki na ta haƙƙin gangan jiki tana son hutu jiki kuma yana son ibada tana ibada a huta tana yin ibada a huta sannan huta kuma tana kama wata ibada da ba mai nauyi ba kamar ta kuma da ta hamidi da kuma ta haƙƙin ayoyin Allah kuma ayoyin Allah iri biyu ayatin tauhida da ayatin shar'iyya ayatin maqru'a da ayatin manzura آيات مقروءة آيات مقروءة مسموعة أتى آية دعيت تكلمت بإيدي أتى آية دعيت تكلمت بإيدي إذا كان بسبع آيات خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب ولذلك آيات كريمة ما تفوتوا من أحيان كرة آيات كريمة ذاك أتينا بآيات كريمة كريمة كريمة شيء أقول أن الله يحدث مطلوب ماماكي ولله في كل تسكينة وتحريف أبدا كامل في كل شيء له آية تدل على أنه واهي فالإسلام عن كيف يجهد في الجاهل أي آية تسكينة كامل الله kai da ta aya da take nuna wannan abun akwai wanda sayin da sayin da nuna samuwar shi dan ba da a samu abu ba wanda ya shi to samuwar abu alama ce ta wanda ya shi قال أوفي قال أوفي بن مالك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاتا بما تعرف من ذنب الله سيء أسوأتي فتوضأ سيء الولاء ثم قام يصلي في تاشها صلى فقمت معه حين تاشي تعبده فبدأ فإذا فار صلاته فاستفتح البقرة فإذا يبوء صحف البقرة فلا يمس بآية رحمة إلا وقف ففعل inda ita ayar da kai maganar rahama sai ya tsaya ya rubuta rahamar Allah wala ya mutu da ayar ta abashin illa waqafa fa ta'awwaza kuma inda ya ayar da kai magana akan wato tsoro ko azaba sai ya tsaya ya nemi Allah ya tsare wannan azaba ثم ركع سنن يركو كما كفى بقدر عيانه يزينا بقدر أيوة فيقول لنا سوى سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أثبت الله مع دوشين توكفة مع دوشين جوية مع دوشين إفاة مع دوشين آفوتة والملكوت والملكوت كتشين كنا سما دكفة والكبرياء جين جودة كي Sai yake ji da kanka sai Allah ya sa ta tana ji da kanka sai ya maka azaba. Dukkan bargon Allah ne kamar da za a ji. ba jibi da suka kakama da mutu girma da ita wannan suka kanka Allah jiran da ya ɗauka ya hafa kansa ya ya kona shi kanka wala azama da girma Ina sajada ta min ya sujada a cikin kula zale ya sake maimaita haka sun ara ala imran ya karanta ala imran sun ba suratan suratan ya fa'alu min kula zale yana aikata misalin ɗaukacin haka كان حديث جدنا حديث هو البخاري حديثه عند أبو سلمة ومن تسكيني الإمام البخاري كرويته حتى من أروح إمام البخاري ده كله يقول يحضر العالم وعرف الضيفة هو يترى بالضيفة بالضيفة حديث إنما دعا الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الجمهور من حديث وقال لك يتدل نحو من قرانه بل جدع شكلت تلك الجلسة yadda na ta bayyana sabbin da sai na haɗan yanzu da kuma bayan da tsakanin su duka guda biyu shi ma kwatan kwatan tsayuwar ka kwatan kwatan kirkirin ka da kama da kuma miƙe hatta tsara albaqata wa ala imrana wan nisa'a wal ma'idata a raka daya sun karatun irin na annabi yadda Allah ya ce maka wa yattibul qur'ana tartila shi yana yin wakafin jami'i ne baya kafa uljami baya wasu ne wasu mara kasura kaza yana yin ainihin kafa uljami wannan shi ne sunna yana zuwa biya ne kafa uljami shi tabbata sunna karatun a kan duka san aya sai ya baya kafa wata aya ya manta ta abinci wata aya ya rufe da rumfa shi shi kan zuwa nan ya kafa wannan biya ne kafin su ala da wasu da ta yi da mawa an aisha ta qalat قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن آية أو دري من الله صلى الله عليه وسلم يا لنا تكرمت آية بها حين أرجوهم فإنهم عبادك فإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم shi da ainihin wani sahabi yake jiya ta tsaya da rasa da aya ɗaya sama ta karatu da kanku ne ya sanar da aya ɗaya har da waye da sai da zafi cewa a zai manne wa aya ɗaya na yi Allah ce a cikinta akwai faɗi kuma akwai ilimi ina jin tsoron wani abu ina muku faɗi wani abu na roƙi Allah abu uku ya ba ni biyu da ba ni guda ɗaya a wannan lokacin da na masa guda uku na ɗaya na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa kada ya halakar da al'umma ta ta hanyar ta a cikin wani kuɗi kada ya sa su cikin wani bala'i da za a ce duk kuɗin su kaf sun mutu ta ragowar mutum wannan Allah ya bani nasara ko ba an samu wannan har duniya ta tashi da ba a rasa maduwar annabi ba ya yi baya annoba ta shafi musulmi kawai da su nuna kaɗai za su ban da kafirai sai annoba da za ta shafi kowa ba za ta haɗe dukkan musulmi ba na biyu da yake Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ba wa kafiran duniya nasara akan al'umma ta har da zai ce al'umma ta na duniya kaf su zama yan amfin shaida wannan ma Allah ya amsa sai ka bi samu ya ta wani kaga sai da ce kayan ka inda ya kawo yanka kaga an saka tare an zama ɗaya wani ya ga ya ba an saka wani shi kuma yana yanka ba an mutu a cikin kaga ainihin masu al'umma a nan ba za ta taru gaba ɗaya ta sallama da tambaye ta karanta ba duk su za a ɗin ta kan gaba ɗaya ta canza idan ya yi karanta tana jin tsoron kabarai wani kuma ta fito su gani shi yanzu yadda suka ƙasar suke an tsaya wa bush duk an wuri a cikin da an ce kalluda shi da ahalin sunna suke da mulki shi da ahalin sunna suke da ainihin samadi ana ganin aka karkade musulunci da nan aka kashe masu kishin addini da suke nan da an wuri za ta samu kakkautawa a rai duk kun yin da bakin yakin nasu ƙara yawan su suke yi kuma aka kashe an wuri ta ake masu gaya masa da rai kuma suka gana da aka nan da aka nuna a jabura da ki aka ɗora wa bam da aka gano suna kala motoci da aka samu wani kusan shi irin ta kawai aka kawo kala aka shi jakin zan ya farka aka kora ko aka je an aka shi farka wani da kawai shi jaki zai kai gona ko bom ne sun ne ne a kai sai ne zo dole ita fito za mu ga amma kan ba hannun shi ne shi jakin shi danna ya danna wa duk sai shi ke gurin suka to duk domin ka da aka shigo an rufe kafin ta ni ba ka yi amfani da zafi ba ko kuma aka shigo gawa aka kashe wani sai aka shigo cikin ta daban aka dinke sai aka aje a gefen titi ainihin wato kai ɗan ɗan cikin yana da hunde za su wuce suka da gawa suka yi suka sa a mota kaga cikin gawar ta tashi kullum da gari suke sakewa in suka amfani da wannan barka su kuma sake fito da wata kuma suka amfani da wannan suka sake fito da wata duk yanzu ne dole da shi ne ko amurka kai aka sake fito da aka ake mota akan aka tuka motar ma sun dauka a komai da ta duk komai aka tuka aka ba shi damar ce yana zuwa shi je dan karata a cikin wani guru da amurka suke kwana dan ta kai suka je kala ne sai aka tuka su ne da shi sun sa dan da miliyan 25 duka abubuwa kudin Najeriya da injiniyoyi kenan da wanda ya kamo da tsawo. Kawai da tsawo ce, abin abu da tsawo. Wani yaro ne ɗan ƙasar yamma duk da karasa a cikin da Yaro ne da karasa a cikin da shi ne yake cewa أنا عائشة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم abu na uku da manzon Allah ya roƙa shine ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa al'umma ta kakkara da shi sallallahu ta'ala wa rabbuka sai an yi ka an gida ka da shi inda su suna yi shi annama suna aljanna kuma Allah ya ce ke mu kan bai manzo Allah ya za ya azana wanda suke sai ko wanda ka auna shi da abin da nake kare da sahabbaina ba kan zama wani ba ta yi ko na yi ko ma yi na yi ko malamin ta yi ko sai na yi ko shirin ta yi ba da abin da sai shi abu da kare kamar ya yi uku ya yi ali ya yi da Allah ya yi shi a abu ku da kun da ku duk addinin da wa'in kun ya kun mutu annabi ne da kuma kun ka ne shi da shi da ku da kun an yi an samu lada an kira ta da tsakanin abin da ake a samu lada da abin da ake yi don mu rayuwa Bayan rayuwa shi ne al'ada, samun lada shi ne ibada. Ba ta an zo babur, an babur musu hawa, amma babur ba da aka zama lada yake hawa ba. An a rage hanya ne. An ka su sa ba, an sa kanta ana sa kanta ne don ta kare iska. Da hajjatin ake samu, da lada ake samu, iska ake samu. sai da ya sa kanka yana da lada ibu shababa babu al'ada والعادة أصلها حلال والعبادة أصلها حلال حتى الجنة الدليل على ذلك الحاس بالتشريع وعن عبد الله بن الشخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإبته أجيب تعجيب للحلم yake na zo na sami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah cikin da kana jin ainihin wato tabarkata kana jin da kwata irin da kwata ta kuma kuma Allah sanwa aka rufe abin sai da ruwa da yana ga kwata ko irin wannan ga kwata da kuma ta cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina abin da muke cewa cikin hakuri kaga kuma kuma وقال ابن عبد الحالة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزاب فمن ظن الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم استمدع وعليك الامر الامه تسمع الامر الله da ko kullum yana cikin cikin ciki da ba ba cikin ciki da damuwa da abin da zai amfani mutum ko kuma abin da zai cikin ya kiyaye shi da'irar musarar suna cikin tunanin cikin suna tunanin da zai da koma ba a bari mutum haka kawai su mutane suna wasu kan abin da zaki idan sai da hura haka ba shi da wani lokaci da ware wasu kan zan da huta ibnu sai ya ce wannan abin da ke wani islamin da bai tabbata قال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم مئة عشر مرة لكن ما كسبت إلا من ذاكر الله سبحانه وتعالى في الوحي أسألنا بجنة مرة حسنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه روي سبعين مرة أما رويت والاستناد كما تشهد مسلم أو سبعين ذاك كنا مسلم من اليوم أمر الله تهنجر مشتنتر أظن أحلى يهنا أي تتعمل الله يتأي من يتجهل لبكي aiki da babu shi su ba su ba su ba su da sarrafa dole ne su yi su kawo da annabin alama fata da sauran shakka kuma wani aikin sinadin sa an ci mai buɗe ne kamar da imamu sai ya faɗa cikin manahil shifa suka tafi da ahadin shifa sai sinadin an za mu karanta ainihin sinadin mai buɗe ne رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحته na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakan menene sunnarsa haka nan a cikin ya ulumul din imamu jabir ya kawo shi in takarijin iya ulumul din wanda ke cewa al-hafiz al-qurani yake cewa innahu la asla lahu haka imamu ko ya ce innahu mawdu'un wa afatu bi ila'ihatin alayhi sai shi da kalama sufiya kuma da yamin sufiya sai فقال المعرفة رأس مالي رأس مالي حتى المعرفة كان الله بقيت ما أتفرق الله رأس مالي شنو جالنا شنو جالنا والعقل خمس ليدة عن خمسة عقل دين شنو كوشا الجنة والفجر أساسي أمر الله شنو وتقديتا إلى شنو كوشا الشمس wato shi na gamuwa da Allah markabi shi ne abin magana alhamdulillah ambaton Allah aminci shi ta karshe mun haka shi ta kwantar mun da rai wasika wato aminci da Allah kan bi shi ne tabbata wato kogune yi da damuwa da ake rai da abin da bai dace ba rafinci shi ne a cikin tafiya ta wal'ilmi ilmi lahi shi ne makalina alkadaru wato ainihin haƙuri buga'i shi ne gadona shiga wato sakan kanciya da Allah da yarda da Allah ganimati shi ne ganimata da ajabu nuna gaggawa ta akan kuma da dogara da Allah sakari shi ne alfahari na in ce da ajabu ya haɗa ya kuwa su ina ina wa zuhudu zuhudun duniya da kyamarsa himmatu shine sana'ata wal yaqulu wato kasancewa da Allah kullati shine tsananin ƙarfina wa kutubu wato gaskiya shafi'i shine wato abin wato mai cikina kuma abin ceto a kuma aikin juna wa ta'atu wato kusanci da Allah hasbi shine ishe da jihadu yin jihadi wajen lokaci addinin Allah da kuma shi sai su ki shi da ziyarta sun rasu da yi fuskara kuma sanyi na da farin raina suka lati yana cikin sallah a cikin hadisin asar ya kwanna rufe fu'adi an san itace zuciyata ki zuciyi ya cikin ambaton Allah ya gamji fatina da ajali ummati da al'umma ta ne ya shauki shaƙina kuma da gobe tsara jini azza da jalla yana ga Allah mai girma da baya. الفصل الرابع والعشرون ذات الأنبياء عليهم السلام ثم الأنبياء ثم الذي أصول بتمنيه فإن وفقنا الله كتب أن لا يمكن وافق يا سلام الباوة وفقنا الله وإياك Allah shi mana muwafaka sai ma ne saurari Allah ya maka muwafaka in za wajen addu'a in za ka ka fara gabatar da kanka shi ladabin addu'a inda za a ce wannan Allah za a fara kai kanka sai ka ce sai ka duka duwa shi ne usulubin alqur'ani Allah ya nuna ja'a min ba'dika yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كل سنة قالت يا رب اغفر لنا أنا تكشف ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أقرأ بن إبراهيم ربك كل شيء ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عند إياك أن أما تشرح الحساب ألا تكون ذلك كإياك haka nan kuma aikin masu annabi nuhu rabu da shi alwa da jinta wal man da kala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat annabi ibrahim ya ce abu ja'alni muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak sai ya fara zuwa da kanta kuma ta ne rai a zuriyarsa da haka rabu ja'alni muqimin salati wa min dhurriyyati Allah ka sanya shi mai da sallah kuma jiri'a ta ma a cikin shafani masu tsayin da sallah shi sa ma da saka ce ya ko kun da mun fara cewa wa faqa Allahu Allah ya mana mu faqa mu kuma da iyaka da kai saurare wannan sifati shi'ul anbiya kuma annabawa duka da rusul da manzanni salawatullahi alaihim amincin Allah da salatun ta tabbata a kansu don kamata halki sun da mutum su kar halittu annabawa sun fi kowa original wa hukuma sura sun kuma fi kowa kyawun sura ta zahiri da ta koyi a sharafin na kudi na bada su ta fi kowa sai da saka a hukuma sura sun fi kowa kyawun gani a jami'ul mahasi duk wani abin da yake kara da mutum ko ya inganta shi annabawa sun fi kowa هذه الصفة في أن الصفة لأنها صفات الكمال لا تفوت صفتك الكمال والتمام البشري ثم أنتما تفتا جاء عينه الكمال البشرية أن أدمتك والفضل بدرجة بإفادة أنتك بدعالة بمرتبة بجنجة والفضل الجميع جوادا مجموعة بلد النبوة صلوات الله عليه ثلاثة أكثر ثبت عكس أي درجته من درجة أن الهواء أشر تحتني أشر درجة أشر درجة أشرتها ودرجاتهم أنا درجاتي أعرفت درجاتي أشر ماشي أكثر واتي درجاتي مرتبة أشر أكثر مرتبة ولكن فضل الله بعضهم على بعض إذا كما أن بعض ثلاث ثلاث قال الله تعالى su annabawa an kwata al'umma da rasa ba tsakanin ku kuma wani ya fi wani to yanda duk annabawan a cikin annabawan da tafi shi kuma ya fi duk al'umma da baki da a kilasin wani karshen kilasin wani shi ne kuma rashin farkon kilasin wani sai haka nan yawa إن الله تعالى من هجة وقال الله تعالى تلك الرسل wancanan da suka gabata wanda ake yi shi a gare su da ci wanda ci shara ko zuwa ga abin da yake a nesa ana cewa وظالم صاحب المذكر الأشر وذش وسهم وتعالى الأنفسة وذلك كان للمسلم المرتفع أقول معه غير الفعل الشرطة فإنما أوحى صناع الشر إلى ظالم وكان وجه الكافة لا تجد أو بسمكم أو حلنا أو بسمال كنتك عن أرضنا كما إن إشارة ذا جوجي لما تكون كنا فقط إن كان الشرطة كنت أجل هاجري shi ne ba zai kasance da ke kunta wanda mutum ne in yana gaban da sai ka ce za shi yana nesa da ce za ka shi yana can da ka ce zalika in ka ne in ka da ka ce huma in ka ne ka ce zalika in ka ne ka ne ka ce zalika ذكرت حرفا ذو كلام او مقال والقلم ان قدمت حرفا سمع اقول هذا اقول ذلك saboda haka da Allah yake kuka kifin da suke muka dama da yin halal kafa a mahallin rafi sallahu min zuhud wa kaf min kitab الرسل خبر السلام والحب الضمى الظاهرة على حقه ولم تمن جميع فضلنا أشارك من في كتاب بعدهم شاشمت على بعض حكم تاشي وقال ولقد اخترناهم أنا من ذاتك على علمهم التأثير على العالمين عشان غير الحقيقي أشهد الرسل أي هو تبادل لنا المثل الأول ثم الأرسل المثل الثاني قدمنا جمع في محل رأس الخبر المثل الثاني الجزء المثل الثاني وخبر في محل رأس الخبر المثل الأول وأنا بيقول لك أنا هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة حتى وتعينهم ترجع ودخل الجنة بذات شراء الجنة على صحة قمر أبو تأثير الوطا وتحدث سنة الإنسان والولي الحقيقي في وطا ولك الوطن وتسمع تدرم شاجر ثم قال آخر الحديث كيف قال هشام حديثه على خلق رجل واحد أنا جعلت هنا أكون حديثا متسرع a cikin ku a kura su a jikin adama kamar su daya kamar tsawon su daya fatan su daya wato sannan kuma irin su daya a kan cikin baban su annabi adam su tsawon annabi adam a lokacin Allah ya nufe shi su ci zira'an wato kanu zira'i su kanu zira'i su cire tsawon hajji kamar su da kuma za ka annabi adam ne abin da aka adam ya dawo da wani zama kai wancan kaki kawai ba ta sa eh da ya ku ci kawuna da gaji ta ne zai kama yanzu mutum da san kai kan kai mutane wanda kowa ko ta yi shi kana ba a kun shi ba sabon kamisa ɗin shi ne jira'i kamisa ɗin shi ne jira'i to jira'i ko ba da mita kwanin suke wata mita uku ko biyar da ta ga lokacin da kada adana za a yi mutum magana da jikin da kuma ta faɗo na kuma ba da mutane ba su fice ba ana rage musu tsawo ana rage musu tsawo sai sa yanzu ta cikin tarihi a tafiya kaga takobin kaga takobin da tsayin ko da shi ko da na uku kana na jiran tarihi shi kanta haka da kai ne kan aro da wasu wannan shi ba ka dauka ba shi ka ko kuma ne su aka dauke su aka aje su a gidan tarihi a Istanbul suna na aji kawai su da nauyin suna da an sa ba su cikin da su an aje kuma korin nan aka ce inda aka karya a nan sallallahu alaihi wasallam yana da ajiya a kofar dinari sannan duk da kayansa da tufafin da albarkarsa da waye duk suna na aji sabon da yake cikin daula ƙarshe wanda aka yi kusa a nan cikin kusa kamar a kasar ɗan gurgudu wanda aka tura sai ce ya rufe duk ma musulunci sai dai a dinga da yaran da rufe da aka tuta ko ƙarshen gwamnatin da aka rufe ta rike duniya a cikin gwamnatin musulunci sai shekarar ta kusan kenan a hannun da ba tamanin idan ba ƙara yin suna haɗaɗɗiya da kuma musulunci sai kuma iyayen ki ya su tafi iya amma ba wani wanda ya kuma da musulmi ne na duniya ana da shekara tamanin da suka wuce shekara da ashirin da wasu da dubu biyu da malama ne Abin kuttun a jira'an fuskar tsawon su a sama duka kuttun في حديث أبي هريرة رأيت موسى هذا أنه موسى فإذا هو رجل فإذا سألني أنه موسى بإني ضرب وتعيني ينبغ عينه الإصابة طبعا ضرب ba su yi kuma mai kiba ba matsakaitun mutum a wajen kiba ba lokaci ba ya kuma kyamarar rebar shi ne ake karanta darbin da larabci rajulan kuma ainihin mutum ne wanda ya ci kasan gashi kan gashi kansa ba ta ainihin ba yi da ne bane ba kuma ainihin wasu irin na rasta din da ne bane irin na su jama'i irin gashin sa aka yi ba ba ci gaggan gashi da ne ba haka shi da kai ta da mutum sallallahu alaihi wa sallam ana yana da karan hanci hanci da ba nan ne bane yana da karan hanci ka'annahu shirgalu shamu'ata sai ta ce yana daga ƙabilar jami shari'ata wata ƙabila ce a ƙasar yaman Allah ya mutu kai da karan hanci shi da yake ya kama da ku ko su kama da shi ra'ayi ita ita kana ga annabi sai zahuwa rajulun rabatu sai ga su shi ne ba dole ba ba kuma tsuri ba kasiru khairat wajhi yana da wato kusa kusa haka a fuskarsa kamar ya yi zanzana haka Muhammad kuma ga shi ba فأنما خرج من جنحة حتى تلافته لك أيت وانكا حتى تكتب بسنة جارية ينا تلا وفي حديث آخر sun ga duwa tarihin annaba da gaba ta tsakiya su za ka gaba inda ake bazarar addini irin gaba ta tsakiya inda ake da tarihin maganar addini da malanta da kuma tsayawa kan addini kamar gaba ta tsakiya ko ba inda tura suke so su kama irin ne cikin gabas ta tsakiya amma kuma yake ta bala'i ba hayyan daga nan ne abin ya in cin tishari ya ko ina a duniya an aka haifa annabi Musa an aka haifa annabi Musa an aka haifi duk annabawa ta annabi Ibrahim da sauran annabawa duk da suka fito za su suna da alaƙa da wannan yankin annabi Hudu annabi Saleh annabi Isma'il annabi Ibrahim Iraƙin nan siriya misra saudiya yunani don yankin da suka ko filistin sai in ci da tarihin annabawa ka ga iya kai ma aka yi mafi yawa annabi ya sa Allah ya baraka na hannu ko su da cikin annabawa da suke duniya duk a farka da inda jihar da aka gano su a wannan yanki وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه ما بعث الله تعالى من بعد موسى bayan annabi ne Allah bai aiko wani annabi ba shafiyan illa fi jirwatin musulmi sai a cikin wato sakkaro da dandazon al'umma daga cikin dangi shi kadai da aka tura shi annabi ba ɗan gaji ne zai sa wahala suka sai man goyon shi ba garin ku bane daga nan in Allah zai aiko annabi ko ki shi an gari dan a duk bala'i da za a yi wa yi da asifar wani annabi yayin da aka rawaito shi ya sa sakin ai kasar kuma man ake yana da dangi mai yawa waɗanda kuma za su kai haka haka turmuzi an kasa da ta rawa shi gara kutumi min hadisi qatada an anas ma ba'atha Allah ta'ala nabiyyan illa hasan alwajhi Allah bai aiko da annabi ba face ne kyakkyawar fuska yana da za a zage shi da fuska face kun da Allah kuma hasan alwajhi ne kyakkyawar mutum وكان نبيكم احسنهم احسن امتيازي في كاو الكتكا وزحا احسنهم حسن يا هو اداء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث هرقل هرقل هرقل وسالتك عن نسبه ناس اليك نسبك فذكرت لك انك انه في ذو نسبه سوى النبي صلى الله عليه وسلم من نسب عليك كاو وكذلك الرسل هكذا ذكر من جميع الله suka wasu ana aiko su kuma bayan Allah an aiko su ne ainihin wato fi an sabi anniha a cikin mafi ƙarfin nasarar wato al'umma wanda suka rayu a ciki. Allah ta'ala shi ayyuba Allah ya ne mana maganar annabi ayyuba ya ce ne yake inna wa sadana hu salihan mun samu annabi ayyub mutum ne mai tsananin haƙuri Allah ya tsara masa ainihin wasu jarabawa ta rashin lafiya ya haƙuri ya jure ni'mal abd Allah ya kama shi ga wannan bawa ثم الله يوم كنت باواني بالله سبحانه وتعالى فقال تعالى يا يحيى يا كي يحيى كنت صعبا كبير للتاكي ذكر لكن ذكرتي وقلت داوني في سجنك وآتيناه الحكمة حديثا mun ba shi ainihin wato hukunci yana dawo ma'ana min ladunna zakatun wa kana fadiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فتزيد ده رحمه. فكيف النبي الله لا يعيش فيما sannan ya wata ya faɗa a kan a kansa ne inna Allah ya bashiruka Allah ya baka bishara da kan haya da annabi ya haya musaddiqan mai gaskatawa da kalimatin min Allah da kalma daga wajen Allah shine annabi Isa wa sayyidan shugaba ne wa quran kuma abin tsarewa ne gaban sabon Allah wa nabiyyan kuma annabin Allah ne min al-qur'anina yana cikin na kwarai وقال إن الله اصطفى آدم ألا يعذب النبي آدم ونوحا يا ذاك النبي وآل إبراهيم يا ذاك فاملنا النبي إبراهيم وآل إمران كما فاملنا أيهم إمران على العالمين أبو كافر ذلك ذرية بعضها من بعض ذرية شاشي كذا شاشي الله سميع عليم الله شيني أين وسميجي مع مثلي وهكذا الله سبحانه وتعالى قال أكم في نوح suna yabon annabi Yusuf inda su kana abdan shakara shi annabi Yusuf bawa ne ainihin wato mai yawan wato godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala abdan ne shakara mai yawan godiya aka gina shi ala sidatin mubalaga fadilan shakura al'ala yace inna allaha yubashshiru bi kalimatin minhu yana magana akan annabi Isa yace Allah ya muku bishara da wata kalma daga gare shi sunan masihu sunanka almasihu Isa bin Maryam Isa bin Maryam wajihan martaba ne a duniya wal akhira a duniya da lahira wa min al muqarrabin kuma yana cikin mutunta almasihu wanda yake ainihin ya shafi mara lafiya ta warke da'in bi ma'ana bai yadda shafan marasa lafiya ta warke amma makuhu dajjal kuma mai shafaffen ido daya shi ne Allah subhanahu wata'ala ya yi shi nan ya kuma ƙara masa da wasu yabo da yawa ويتكلم الناس في المهد وكهل من الصالحين كل هنا مرجعها أين هو تشكاني أكسين ذلك هو أكسين كل ذلك مثل شيء كما أحيانا أكسين أكسين أكسين وقال كما إني عبد الله مبا وأنني آتاني الكتاب الله يبعد بالكافي وجعلني يا سنيان مجيدا مع النبي وجعلني كما يا سنيان مباركا للبركة أينما كنت جئت نسى مكينا وأوصاني كما يمين إيا بالصلاة بإيه صلى والزكاة بعد الزكاة ما دمت حيا مش أنا رأيت وقالت يا أيها الذين آمنوا يا كل إيماني لا تكونوا كالذين عاروا موسى أنت كما إذا الغرق من تلك الشتاء أنه مصافبة الرأب الله من ما تعلم سؤال ما يكتب تبدأ الشيء تبع ذلة تكتب فكان عند الله وجيها أنه سبحانه كل يوم يبتلع وجم الله يبقى أنه تكتب وجه هذا الشيء يبقى سبحان الله شر يبقى متعقل الشيء وجه وجه وجه لشيء يبقى في كتاب البخاري ya zo a wanka kuma kayan kayan gawa ya gama wanka sai zai sai fara da sai da kashi dukan na gudu wani dukan yana dukan fuskar da yana ya jabal yana dukan dukan yana sa kaya na kaya na har sai da dukan ya zo da shi zuwa ga shashin wasu mutane waɗanda suke wakilai ne na garin Isra'ila suka hango a nan Musa tsirara suka kalli ƙaraikunsa su kuka ga ba shi da wasa wannan shi ne Allah subhanahu wataala ya ta kabar Allahu Allahu min ma ta'ala suka ce a ashe shi ake wa Musa saboda nan yana da tafafin ka suka gudu suka ga ɗayan su ka suka ba shi da gaba ashe shari'a ake wa yana da cikin sahihul bukhari to kun ga Musa su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ba su wannan da zai ce annabi ne daraja wanda ya zo musu da mu'jizoji ta hanyar sa Allah ya tabbatar da shi su da sharrin ainihin fir'auna amma da suka tafi suka masari suka ce kayan maza da shi shi ne Allah ake san mu zama cikin wannan mu dinga yawan nabawa da malamai sharri وقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل موسى رجلا حميا mutum ne mai ciwon gaske mutum jikinsa ba yi rajin jikin shi sai in ba ya yarda a ga kuma daga jikinsa su ya an saboda tsawon cinar Allah idan mutum da yake ji suna fitar zai suna da ta'awo ai wanda su kusa su su su su da su kuwa yau ce kuma akwai kaya shahadunsa kan tajis yana cin kai bukhari wa qala ta'ala anhu فذهب لي ربي حكما اجعل هذا من حكمي واجعلني من الصالحين وقال سورة جماعة منهم لكم أن بتأن أراجبت إني لكم رسول أمين ني مخزون وجوع ذلك من تشي وقال إن خير من استأجرت القوي الأمين ما تر أجر الناس وتبين الله لكي أثر يا مجلس أشهد أن لا إله إلا amma da kamar sauki ne su zaɓa da sakiri suka ce kan ba ta shi ayi wani wani suka kuku ne kawai don annabi shi ake zo wannan zaki na annabi musa har suka haɗu a wannan ba sai da an ce madiyan nan sai da ayi wani a cikin madiyan sai da haka wasu ma ayi sauki ne kawai sun sun sa wannan magana cewa wannan sakizan da annabi musa ya aure ɗansa annabi ayyubi ne annabi shi ayi ne kai shi ne ainihin sai ya zo gare shi cewa inna khaira ma ta azurka ainihin mafi burin wanda za ka ɗauka aiki ko da ko alƙawiyi al'amini a zo mai ƙarfi da aminci da kuma sun haya gole فقال فاصبر كما تدر في العزم من الحكم فيحكم كما يدن حبوتا أزمة فلسن لكم من ذنوب وقال أحدنا له إسحاق ويعقوب من باش النبي يعقوب بأنبي إسحاق وكلا هدينا duk wato mun koyar da wani an hadai na da tsaro ita kuma a shaɗu mugu shi na mun shigo da shi kafin wannan wato zuwan domin gurin shi yana daga cikin shiyar annabi ibrahim dawuda da sulaiman wa ayyuba wa yusuf da musa wa harun da annabi dauda da annabi sulaiman da annabi abu da annabi yusuf da annabi musa da annabi haruna duk suna cikin zuriyar annabi ibrahim haka zalika nasu musulmina haka muke fata ainihin wato masu kyautatawa da zakariya da yahaya wa isa da iliya da annabi zakariya da annabi isa da annabi iliya kullu min salihin duk sun na kwarai wa isma'ila wani yasu wa yunusa wa lutan wa kullan faddal da alalami Allah ku duk waɗannan sun fi ta su akan salikai ومن آبائهم وبشير إليكم وذرياتهم وذريتهم وإخوانهم وأمواتهم وجتبينهم من ذريتهم وهديناهم من شريعة لا صراط المستقيم إذا أتفقتم إليه ذلك هدى الله وإن شيء شكر الله يهديه لمن يشاء من عباده أنا شيء وأنا شكر لكم ذلك الله يشكر لو أشركوا لا أشرك إني شركا وحبيت أحد ما كان يعمل لا يجب أن تدعوكم لفتح ولكن الذين آتيناهم الكتاب إذا يتوقع أن يكون عند مكة الكتاب والحكمة والنبوة فباس بكم مكباس أدركة فهي بها هؤلاء لما أن تلك كافر إيوانا كافر مكة فقد وكلنا بها قوما فإن من وصل كافر ثاني لا يكون بها الكافرين كلها تكافر شيئا النبوة أولئك الذين هدوا فإن كل وأن أن أشير أجدادهم اقتدي أجدادهم اقتدي alkhairi da shigar da su ga wannan duka na baya ne wanda Allah yake faɗa kada saka hu da aukatin jannati Allah ya yi su da kusurci masu tarin yawa suna salamu na majarta alhuda da shari'a wa lijiti da da zaɓi da hukumi da annabta ta da hukunci da nubuwarsu da annabta wa ƙalar ce wa bashar su da gulamin ali suka masa bishara da ta mai ilimi wa ƙalar ce wa laƙar ce sanna ƙarfi قوم فرعون حقيقة منجر الشركة من فرعون جبانون وجاءهم رسول كريم فجاء من كرمتي جاءوا أن أدعو إلى عباد الله يجيلكم رسول مني فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين جاءت صابرين إن أقرأ دشتني كلمة تهتني وقال في إسماعيل إنه كان الصادق الوعد shi ne gaskiyar alkawari da kare rasulan nabiya ko manzo shi Allah ko annabi وفي موسى إنه كان مخلصا شي كما الله ده كان ترك شي شي معنى مخلصا على صفة اسم مبطل من كان مخلصا wanda ya tsarkake kansa da kulatu wanda aka tsarkake shi اسم فاعل مخلص اسم مفعول مخلص من أخلاق يخلص إخلاص وفعل يفعل إفعالا على صفة رباعية وفي الرحمن نعم الأب yake bawa ne nagartacce inna hu Allah yawan san komawa ne ga Allah yana kuka وقال اذكر عبادنا ابراهيم عن بتبارم النبي ابراهيم واسحاق وكما دان النبي اسحاق ويعقوب وكما جيكن النبي يعقوب من ايدي ما ابو سعيد هنا في الحكي والانصار وكما جرا اصحاب الدين وعيين وعيكم يقولوا مشانيني مصطفى da annabawa an tana daga cikin wato shafin annabta kuma raye da annabawa ba da kauye an gani ne da ni ahlul qur'an Allah idan gari ka ta fara wayewa san abin da yake kai yake kuma kira da babu da zai ce ai ina nan ko ba ba kare shi da babu annabawa Allah ga baki ɗayan su ainihin da gaskatu ne inna akhlasu da mun keɓance shi ko mun tace shi da khalisatin da wata keɓantaciya zikirar da inna mun inda na lamina mustaqaina al-akhirah kuma kuna cikin zaɓaɓɓun nagartattun fatattun fatatti wato fatattun mutane kuma masu lafiya da haka ne yake a yadda da arzikin na hu'ala kuma kala wa shakina mulkar da karfafa mulkinta wa atinahu al-hikmata da hikima da hakkula al-hikma sai muka tashi rarrabewa a cikin magana yana magana dake dake illa billah ko yana ganewa qala an yusu ij'alni ala khaza'in al-ard da kuma annabi Yusuf ya ce ka sanya ni a tafkar kasa hakubin ni mai kiyaye wani alimin wani cikin Musa فتجدني إن شاء الله صابرا ذاك فانيني إن الله يا يدع ثم تهجني قال تعالى الشعيب فتجدني إن شاء الله صابرين ذاك فانيني إن الله يا يدع ثم تهجني وقال وما أريد أن أخالفك أنا ساقع مثل فدانا مثل ساقع مثل إلى ما أنهاكم عنه إذا أيك تعبدنا أنا تحت أريد أسمى نتيجة إلا إصلاح تيجة ما استطعت بوجود السنة وما تشكيك إلا بالله عليه توكلت إليه فقال يتي ومثل آتي حكم العلم أنا النبي لوط الله يا بنت كنتي وحكم داشي أينه يجب فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات sun kasance masu sauri masu gaggawa masu tsaye ne ne su kairatu wajen aikata alheri الآية ودعونا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هنا الآية تدم الحمد جاوزوها كالشيء الجمالة قال سفيان هو الحجر الدائم شين وحسنسين يزمن شين Sai hudun jama'a da ya kuma fasara shi da ƙarfi da ko damuwa. Kai kuma abin da ya dame ka? Ina aiki, kuma abin da ya dame ka. Alkarbu da alhujir da alhammu da wannan yana da suna. wanda a cikin gare shi mutum abu ya sa a gaban shi sai ya ci gaba za a shiga cikin bugun wanda kuma yake da ciki akan abin da sun ce yake yana cikin kaji cikin ka samu suka ciki yana ta cikin ya na ma na cikin su da kyau su kaga abin da yake suka yana kuke to har kuma shi ma irin zuwa akwai mai zuwa akwai wanda kuke Sallallahu Alaihi Wasallam ce kowa yana da hannu guda biyu damuwa biyu damuwan duniya da damuwan lahira. In ka fi damuwa da lahira sai Allah ya ige maka damuwan duniya. In ka fi damuwa da duniya sai Allah ya ƙara maka damuwa da cikin duniya. Kai ta wahala baka zauna a su ba. Idan akwai wanda yana neman kuɗi ne sai Allah ya haɗa shi da cikin kuɗi ne don ya masa azaba ba da shi ba. Kai in mu jama'a ka da kofi ki kaji ki kwanciyar hankali kaji ki ƙiba kaji ki kwanciyar rai kaji ki ci daɗi. Akwai wanda matarsa take cewa ita da ma tana ta fara da ya ce mata ai wata uku ba zan yi ba yana tun yana tun shi ne shigo cikin gida rubuce rubuce kan wala yake da kasan da kosan sun ce sun tsaya sun ka sun taho wannan kayan yana wannan kasan ina za a saka hannun jari maganganun kenan mata suna zaune suna kallon kuma da abincin safe ya karar da rana domin da ya kuma sai su kawo da sai abubuwa da su biyu na suna ba za a yi sai ka bayani da daya a abincin abinci da kuma ba a ƙarshen waɗannan ciwon yunwa yake karama mutum kuma ya zai shafa bacci sai an mata allura an haɗa shi sannan ne kuma haka ba tunani da ake da ke bacci ba wasu ne amfani irin waɗannan kuɗi yawan masu ɗauko ka kashe su ko su kashe ka fara yara da Allah ya zama wanda za mu kashe su ta hanyar kashe ko da wanda za su kashe mu ba da kuma wanda za mu kashe ba. Tsarin tafiyar ayoyi dankare وتأتيها من خ... من خ... من خصالهم وأما سئر تبيعهم فبتحدثهم ومحاسن أخلاقهم دشاعر تبيعهم والدالة ميمون على كمالهم أشكرته وجاء من ذلك أحاديث كثيرة جاءوا أتين حديثين كثيرة كقوله كما تقلت إنما الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي بن نبي بن نبي بن نبي هذا ثم الكرم في مي جرما أم مي جرما أم مي جرما أم مي جرما درجة أم مي درجة أم مي درجة أم مي درجة أفشي أن أفشي أن أفشي كيف أفشي فكنا أفشي أنبوش أن أفشي هنا يوسف أن النبي يعقوب أن النبي إسحاق أن النبي إبراهيم النبي أم النبي أم النبي أم النبي الشاهد أنت وكذلك الأنبياء حتى النبوة تنام أعينهم سبحان وتكون بكي ولا تنام قلوبهم ولا بكى تنسى بكي بكى بكي وإن لأن سليمان كان ما أعطي من الملك وانت زمان يرفع يروي وسيلة ما يشتكى مجانا يروي أن سليمان كان ما ما أعطي من الملك tare da mulki da Allah ya bashi ba ya fa ubangiji ila sama'i ba ya daga kan sai kallu sama saka shu'an saboda ainihin nuna tsoron da fargaba da tawadu an da kuma kwantar da kan Allah ta'ala da Allah da dauki wa kana yutaimu nasa laja'iz al-ashrati kan da mutane a cikin mai dan kuran dadi da ya akul da sha'iri shi kuma ya ci rafa da aka yi ta sha'ir sai ilayhi an yi hayi gare shi har asal ajibina ya kai shugaban masu bautar Allah gwamna mahajjatu zahirina ya dan tafarki ainihin wato masu cikin duniya da kanakul ajubu sai ruwa ta kasance ta atari su ta kan shashe da kanka alar ruhi yana kwanci a cikin kwafi zunubi tare da rubunarsa wa ya amuru rushi sai ce mai iska ɗin fa ta ibo sai ta tsaya tsayan gurbi ta jata sai tsaya cikin masu da yake damu ci bukata sauran jike da ina da wuce an ga annabi ma raka ta jike da anta ala tibail al ardi sai ta ka kwana da yunwa alhalin tsar gwamnati tana hannunka wa qala sai akhafu ina jin tsoron an ashba fa an kal ja'ira kana koshi ne na manta da najin ha وروى أبو هريرة رضي الله عنه على داود القرآن an sauƙaƙa wa annabi dauda a ƙur'ani a kana ya amuru da jabbati aka yi umarci a tsora ma fasuraja akan ce a yau babbar ta ainihin a tofirji a ya tsara ƙur'ani ko a tansu a littafin da Allah ba shi na zabura abu da an tofiraja tun kafin a ɗora musu canji wala ya akulu imanin amarya ne ko ba har da ke tsere da sana'a da ya da hannunsa annabi ne makeri santa kuma annabi ne suna zaune a wajen cikinsa suka ta ce yana biyu Allah ga wani ƙarfi ana so a yi an yi shi wato lauje da shi ba a kawo a wuta ya fara ko da shi ya ce da karfi ya yi buɗe ɗan da ya buɗe ko ya lakarta ce ya yi haka kwata da lankwasa ya ta haya lankwasa ne ko ka kawo kuɗi shi ka ba su kuɗi a aika gida ko ta shi ka bane a ɗora sama sai ne zai ta a yi matsayi kasa ya kama ya yi jari ko haka ko a kama musu tsawo shi ya yi ya ce ba hannun jari ma وعلمنا له الحديث هل حتى عندك تكون مجمع الكلام حتى يكون ليلة حتى يكون ليلة واحد شكر في وزير مجمع ليس حتى هذا الشيء أنا أنا مرت بسيط إساء ومرت أكون في الإساء في مزيد إساء ومرت أكون في الإساء عشان ما تجربت الأول شيء يا جاري وكنت أجل بجد الله رابي sai da yanzu ya masa mace ta kai ma fatan ya maka fa ayo maka an yi zuwa kai kayan aiki da ko ka su kaza ka ba da abin da zai ce zai ce fani a gidan kuma tare da shi annabi da mun sani kuma ka same shi kantin ka yana fara a ruwan قال تعالى وألنا لهم حديدا من يعصوا عينهم سوف سامت من سوف سامت من هو لبس واتو أيدي أن اعمل فأتك أيوة بساد ذاك واتو عينهم واتو رنجهم فلا اتلاكي لسو فقد در فقد قدر أكثر مستاذ في صدر السنجور الطواب kuma ka yi a jere a lissafi a tsari. Wakala ta'ala rabbahum ya tambayi Allah wato shi annabi ne da kuma kenan. An yanzu ka ji amalan da ya jiki ya kuni da an bakin mali. Kusan ya dinga cikin an gwamnati. Saboda Allah ya buɗe maka wata hanya da ta dinga samun abin da ya ta hanyar abin da sana'anta da hannunka. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود أقول إذا الله يقول تحيش أذن أن نجد أمر ده الله يقول تحيش إحسان صلى أن نجد وأبقى وكيف تقول وكيف يا أبو تحسن تقول وكان ينام نصف الليل يتيب سيرة الدليل ويقوم سحته سيكاش أيضا أوكي ويجعل سيدته أبكي أيضا شدة ويصوم يوما tsarukar yau ainihin wato ya yi wato azumi ya shago shi ta kare da ita kuskuka ta kan sa shiga ta kai ka da dashi su mai da yadda rufe sha'ara kuma yi kan kwana a kan gudu ta dashi da ya akwai cikin da sha'in ya kan cikin gurasa da aka yi da sa'ir domin da jiki ya dinga dinga da jiki ana za ta faru da toka idan da ta yi ana dan jikin jiki a cikinta fa'ida sun toka ake ana wanke a kan kare ta kaga aure akwai yin toka wanda ka tsaye yayin jiki shi ka da hujjiji an ce yakan takuda abincinsa abin shansa da hawaye walan yura da dukan ba da shaki'ati Sai wannan da mutu aka ce yayi wanda ba dukkan makan yaki wanda mutu bayani a baya. Sai bayan wannan ba a gashi ba shi kan yana dariya ba. ولا شاهدا ببطنه الى السماء حياء من ربه عز وجل هذا بسنة الله kan nan yau da muka ce ma ba tabbata ba in aka ce ya tsaya yaki ya gama cikin tana wanka ya je na santa ko ce wa mijin ta fita yaki nan shi ya ce wa kuma ne ka sa shi a gaba ya a kashe shi ko sa shi a gaba ka kashe shi a ƙarshe ya aure matar shine Allah ya ce shi da wadannan wannan kissa ma malaman hadisi wanda suka san kama martaba annabawa da bin diddigin kissa kiran na kisa ƙarya ta ruwa kun yi da ɗari duka a ƙarya ce shi ta shafi mutuncin wani annabi mai daraja ya fi cikin kunci ba irin wannan gwamnatin ta ƙasa wani gwamna ya tura wani aikin da shi don su mutu ya aure mata ta ana da mutunci ya amurka ta yaka ya kamata a zage ka balle annabin Allah mai daraja da ƙirƙiro kisa na kusa masu cin mutuncin annaba sun fi waɗannan kisoshi ko da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana irin kisoshin da Isra'ila شاف عدم يدرع المسلم يكون الناس ولما تأتي هذا الشيء يكتب حياته كلها لا يوقع في كعبتين وإلى هذا ما هذا بلده شكرتك وكيفك البكاء يعرفك حتى نبت العشق منذ المسجد القرار حوالي سيد عينه وتوحد مدونة وعندك فتوتك لمقات ورمونة موقعية في إلو فلاوة وحش ولا فيه جد لها لم أنه دولة هذا يشكى يشكى تذكر لحتى اتخذت الجماعة في خده أخذ أخذ أخذ هذا الضوء خدودا وابتدى أفكر ساعتها تعمل على الأمر كل حتى إلا حواليك بها كحتى شوان بها حوالي سيدي يشعر ساعتها أفكر ساعتها جرم يبكي حواليك السراوي وعيك فقوة سيدي أنا wakila kan da ce ba mu da mana kan ku don ku san da aka fara ba kan ya furuje mutane kan ya kan fita ne kamar sa ya ta abu siratahu yana jin labarin sai da mutane ke ba da labarin sa fa ya ci hakana alaihi fa yazda tawadu'an sai ya ji irin da da ake masa sai kare kankan da shi wakila shi isa alaihi salam an ce wa annabi isa lawai ta khassa dumaran dan da za ka sai jaki قال انا اكرم على الله تعالى من ان يشغلني بحماري yake shi ne mafi karamci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ya shagalta da ni da ya zaki shi ma ko zakin ba zai ko zakin rawa ba zai ci zakin in da kun zakin ya ji wa zai sun maye sai kun da zakin ne kaga zakin shi da mu wahala lokacin da Allah na shiga cikin hidimar zaki وكان يلبس الشعر يكن سا كتا وسا كيف تجاشي ويأكل الشجر وما يكن تمشيا ولم يكن له بيت كما ما كده جلا أينما أشبه النوم نعم إن بكي كام الشيء بكوتا وكان حد الأسامي إليه ومتي دعاء سونا أدريش أن يقال له أشبه شيء مسكين لا تتلقى وقيل an ce in ka Musa alaihi salam da mutawara da ma a Madiyana lokacin da je wajen kan Madiyana kana tura suratul baqari ku da dan ana hango wa tsakorra a ko kai itacen da yake daga cikin kalmin al-hudal saboda rama saboda rama ainihin kana hango ga kalashan da nan ke ga manga dukkan ga itacen kana hango وقال صلى الله عليه وسلم نعم الحمل بفرقة وكان أحب إليهم من الألقاء إليكم مثل ما تقول من إلى تدخل إلى أجريت يد الشيطان وأجريت أباكو سو أباكو سبحان سياتي الشيء da ku da kuka kwata a ba ku ba ba ta mai da ba mu cikin bakar da kanmu kana zan bakar da kanmu عيسى فقال عيسى عليه السلام بخنزير وسلام النبي عيسى بخنزير عليه فقيله فكم هنيا يحب كلامه فقي الهنزير أن يجب بدأ به فإن لم في ذلك أكتب أكتبك فوق أم أشربا وأن أينهم مقدم فقال أكرم أن أعجب لساني المنطق به جزء أوروبا ina kamar ko ina gudun kada in saba da harshe na da turufi mun nuna malam mujahid malam mujahid kana ta'amu ya hada al-usba ainihin annabi hada yana ainihin wadatun harawa da ciyawa ba talabba alayhi rujawa kuma yana cin harawa amma ka ji a kowace ba akwai salak akwai yadiya akwai mantur akwai kazoji akwai akwai rama akwai gogale akwai kuma da nan fiye a cikin kuwaye wannan duk nan ta isa ta gudu kuma ciyawa amma aka mata gyara ita ciyawar ma aka gyara ta ga dai ciyawa kake shi amma dai da ruwan ciyawa ba ko ta ciyawa ba hatta wannan ta awa kuma yanzu an gano shi da gudu din nan wannan za ku fara yin ta cikin nan an gano wani sirri ita a cikin sannan ya da abin yin da musulun da wake suke kuma abin da ya rage kuma da ya ci da kawai kafi kuma halar ne shi kawai wa kana ya fiti min khashiyati Allah kuma an rawaito yana son kuka su tsoron Allah hatta haddan ummatan fi khaddi har hawaye ya wurin gudu wato yawa kansa hanyar gudu a cikin kuma su wa kana ya akuna ma'al wahash yakan ci abinci tare da awaki da shi to Allah ma'alumar tare da tumaki da awaki to Allah ko khaliqan nasa ba shi ka kuda da mutane dan Allah ko da kuma yake wakila wakila kuma takazari an wahabin anna Musa alaihi salam كان يستدل بعريشه وكل واحد يستدل بعريشه وما اتذاكر فشل بكه وكان يأكل cikin tsiratun min hajari kuma yakan ci abinci ne daga bikin ainihin wato wato dutse wanda aka fafa da shi aka aka mai da shi ya zama kamar kakushi kakushi kun sani na shi akwai su itace akwai kuma na dutse to na dutse a cikin cikin abinci shi ma da cikin da wasu rawasiya sai kan farfaɗi ruwa da jikinka za a rasa an yi saraba iya akwai zai sha ruwa كما تفعل دابة هذا دابة تشترى بعد كده تكون تشترى تواضعا لله ذلك تنوي بل كان أدى إلى الله وما أكرمه الله به من كلامه saboda abin da Allah ya karrama shi da shi na ainihin wato yin magana da shi wa kallama Allah Musa taklima wa akhbaruhum ma laysa lahum annabawa fi hadha kulli shay cikin wannan matsakatu an farbuta shi ana nan kudin da kada sai suka lafi tahiki kan gidan da wanda yake santa ba sai ku fatuhum kamali sai kun ta a cikin shiga da jamilul akhlaqi da kyawawa wani halaye da hutun tsari da kyakkyawan sura ta halitta da shama'il da kuma sadoji da su ɗariyoyi su halayensu ma'arufatun da turai waɗannan duk sun shahara ta kalmi ne ba mu ɗaure da shahara ba za mu ɗaure ta ambatansu ba wala taltafin wani ta kada ka rawaya alama ta jihu zuwa ga abin da suke samu fi su da ba'ad da halatul mu'arrifi a cikin irin waɗannan na jashilan masu tarihi alfatishna da jashilan masu tafsiri haka ya gaya mana cikin malaman tarihi akwai jahilai cikin malaman tafsiri akwai jahilai haka da tarihi kowa za a karɓa ba ba kuma tafsiri kowa za a karɓa ba مما يخالف هذا هم بالصحابة مسنتم أن بها بدرجة سوء بقيمة العتاب shi ma da ya zo ƙarshe ɗan gudu ɗin shiɗan nan sai rike da cewa da ta kada ka ya zuwa ga abin da suke samu a cikin tattakan jahilan malaman tarihi da kuma jahilan masu tafsir wanda yake saba wa mutuncin annabawa da martaba su da kima su da darajar su Allah ya ƙara fadatu a gare shi Allah ya ƙara mana son annabi da fadata a kan sunarsa da sa mu cikin cikin da ranar alkiyama subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Selamat menikmati don su kai barci da shan kawa sai don wata ya koma da ciki su sai masa tsari wani da ta zai kama shi da ya kuma su kada su yi bayani. Sai zama da raba mana su ta raba da raba. Sun ci a yi mana su kama ba ta ce da gindi. Wasu haka ne aka ɗauki hanyoyin guda uku na ƙarin ruwan ta. لم يكن الذين بعد أن الله وشريعه بالأحد سوء أي شيء على الله ثم الرحمة على هذه الجمعة هي يقولها الشعب في بلده فهذا الشيء حتى شيء فرق نتيجة لك سيدها بالشعب فيها أنا أنشأنا من الكتاب القيمة إذا يحصل على الرسول كل كأسر جنسي عن شرف ملكي وسمون بأسر أبدا سبعة أبدا suna cikin wannan girma sara cikin hanyar tijawa da cikin gini amma a cikin ya ka bada isa cikin shekaru ba ba su kanta da cikin girma da duk wani abin da ka ji duk abin da kuma zai ka shiga wanda kuma yana da wani kuma a duk wani su ce da kuma kan har kuma ci shara da bala da shafi da hanyar kuce na ba su ce da wani da shafi da duk wani da ta a cikin da ya hanyar kuce ana da kashi Saboda kuma da ya ce duk da mutum da kan karatu, bai kwanan kwanan da yi amma ina da ta ruwa, shi da kuma yana kan karatu, kwanan karatu, amma ina da ta ruwa kamar ta. Shi ne ke kuma da ya gani da addu'a, wacce mutum Allah kan da ta ruwa da kuma da ta ruwa da masu shi da ruwa. Ina ganin addu'a kuma da zai yanka. Sai kuma da ruwa da kasuwa, ana faruwa ne ta hanyar wurare na ɗaya wato rashin samuwa da abu suna kuma su sa ne ka biyar da kuma da wanda na biyu su mai da hankali da na a cikin farko ya fara ko har ku shi ne kana da ana da yau shi amma ga tsaya cikin ku hawa ga kan shi ne ku kuma ya fara ma da wanda suka shi ma wanda ya fara da mu saboda wanda shi da wanda ya fara وتشربوا على كما تلاوة المعلم قالوا والأحجاب لله وقالت ذلك من الصلاة قد يجب أن تعداد الإنسان لله وشرف من الشرف ذلك وكما وكما على هذا يتمثل من يدعى يتمثل ومن في مرجع ومن في مرجع كل هذا ما شاء الله عشر يشرف أمر مبشر أمر مبين كما يكون في الحياة domin mutum yana da cewa da ba a cikin kafofin da ba a san shi ba ana wani yanzu mutum ba da wani ba da su ta ala kuma da za a yi ba da ba da kawai ba wanda ka jina yana da wani kuma ba da ko da su ba da su sun shafi ka abu da su ba da kan kawa sun yi ku su ta ala ko su ta ala da su ta ala saboda mai tsarin hanta ba ya da wani da kuma ya kawai da mu su ba da wani zai ka kasance kuma biyu don haka an zai yi a kuma mu wata cewa za ka ci kuka wani shekara sun sa uku sun kuma kwakwal da tana buɗewa tana da ba ana yi a fara da mutane suna da duk shafin da yake da kuma kare yana da duk shafin da yake da kuma imani kuma da shafi ne da kuma da su ba ba a yi da kuma da wani da su ba da yake da kuma da yake da kuma da su kuma na yi cikin kwakwari da kuma da yake da su ba. Sanar da wanda ya kwakwal da kuma Kemudian Nah, ini aiki da rawa Itu apa? Kita yang termasuk sebenarnya Kita yang terlalu Kita yang melakukan Hanya ini Maka bisa melakukan Sekarang Kalau Ya Kemudian Sebenarnya Kalau Sebenarnya Itu Sebenarnya سوف أخذ وكنت أسعد أن عند السبحان لما أسعد وأنا أسعد وأنا أسعد وأنا لا أستطيع أن أعرف أستخدام العصاية أنا أعلم ما لا يسمى عن أسعد وأنا ويحسس على ما أحسس وأنا أسعد وأنا لا أسعد وأنا أسعد وأنا أسعد وأنا أسعد Thank you. shi ko in kana kawo ko da ya ji Allah na yin shi da ka ka ko shi ne da shi ne da shi ne da shi ne da shi ne da shi ne da shi ne da shi ne da shi ne da shi ne Thank you.